bismillah
والحيوان كله ظاهر العين ظاهر السوء إلا ما لا يتوقع نجاسة غالبا والكنزي والكلب والكنزي والمشركين فأسرعهم وأكرههم ina kake kanta wani فصل فصل
okay to na'am bismillah ya ci gaba
فأشربهم فأشربهم مكروهة
فأسعارهم
فأسرعهم فأسعارهم فأسرعهم فأسعارهم جميع السور
فأسرعهم مكروهة وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند أسا- إصابته من النجاسة فأكل الكلب ميتة وأكل النسراني الجندي وشربه خمرا فإنه نجس ويغسل الإناء من من قلوب الكلب بالماء السبع ويراق الماء استحبابا ولا يراق ما ولد فيه من سائر الرائحات وفي غسل الإناء من هوايتان وأسعر الرجال والحبيب وأسعار الرجال وأسعر الرجال والحبيب و- وسائر الدواب والسباع والطير والطير طاهرة إلا أن يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما يتبين على ما بيناه على ما بيناه وفي الغسل إناء من ولود الخنزير روايتان
بعد ما أمرهم فارق سلوان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta ah, Lahadi eh, takwas ne ko tara tara ga watan safar shekara ta 1947 wanda ya da nawa ga wata uku ga watan eh, August 2025 miladiya wannan majalisi namu na Ibn Abi Shayba da muka saba muna karatun cikin littafin At-Talqin na Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Baghdadi wanda ya rasu 122 bayan hijira ah yau insha Allah abin da zamu tattauna bayan mu yi magana akan ruwa insha Allah zamu tattauna akan wato ah, fasali da malamin ya shiga kai tsaye yace wal hayawanu kulluhu ta'irul aini طاهر الصؤر إلا ما لا يتوقع النجاسات duk wani dabba wacce take rayuwa duk wani wanda yake duk wani abu da ka san yana rayuwa rayuwa da zaka nuna shi ka- yana motsi yana rayuwa kulluhu tahirun tahirul aini shi a karan kansa in ka nuna shi to shi ne tsarki ne tahirus su'uri kuma idan da zai ci ko ya sha abu to abin da ya rage din mai tsarki ne illa ma la tawaqqa najasa sai din abin da baya iya kauce ma najasa galiban galiban al'amari kalkalbi kamar wato uh, kare wal khanziri da kuma al khanzir alade wal mushriki da kuma mushrikai wanda suke ta'amuli da kayan najasa fa asaruhum makruha wadannan ababe da aka faɗa su wato abinda suka ci suka rage ko suka sha suka rage makaruhi ne a mashhurin mazhabin malikiya akwai maganganu uh, da ake rawaita daga imam malik akan wannan amma dai yanzu ya ga maka abin da yake shine mashhuri wa fil hukmi tahira amma makaruhi ne a amfani da shi amma yayin da hukuncin abin da aka yi ta'amuli da shi zai samar da najasa ko ba zai samar da najasa ba to an tashi za a yi hukunci a wannan ababai da masu tsarki ne har wato abin da kare ko alkhanzir ko mushrikai suka ci ko suka sha suka rage idan mutum ya yi amfani da shi to ba za a ce ya mu'amala da najasa sai ya wanke ba akwai dai mak- karaha na amfani da shi shine abin da ke magana din illa ma taghayyara minha inda isabatihim an-najasa sai dai abin da ya canza a lokaci daga abin da ya canza daga wato abin da suka ci ko suka sha yayin da isabatihim an-najasa lokacin da suka je suka saji da najasa din suka amfani da najasa ya amfani da najasa sai ya zo ya amfani da abin da kai zaka ci ko zaka sha ka akalil kalbil maita kamar wato kare ya ci abu da yake matacce ya ci matacce bakinsa akwai ragon wannan abin kana gani sai ya zo ya ci ko ya sha daga cikin abin da kai kake zaka amfani da shi kaga mataccen abu najasa ne a za mu zo yi magana kan wannan abubuwan insha Allah wa aklin nasrani lil khinzira ko kuma wato banasare ya ci alade wa shurbihi al-khamra ko kuma ya sha giya giya akwai magana malamai akan najisa ce ko ba najisa ba to gashi yana sha sai ka ganshi gashi a lebarsa sai kuma zai tsoma maka baki ce wani abu da zaka sha ko zaka ci wani abin ya zama najisa ko bai zama najisa ba shi ne tafa inahu najisa wadannan abubuwa duk najisa ne wa yaqsilu al-ina'u wa yuksalu al-ina'u ana wanke shi tukunya ko kuma masakin da masakin min wulukil kalbi saboda abin da kare yayi lallagi a cikin sa sab'an za a wanke shi guda uku wa yuraqul ma'u istihbaban a guda bakwai afwan wa yuraqul ma'u istihbaban amma shi ruwan za a zubda shi ruwan da yayi lallagi a ciki a zubda shi a babin mustahabbi wala yuraqu ma walaga fihi al-kalbu min sa'il al-mai'at amma in wannan ruwa ne kawai banda sauran abin da ake yake da ruwa-ruwa kamar abin da ba ruwan sha ba kamar nono kamar madara ya zai lallagi a ciki wannan su a malikiya suna da wani ra'ayi daban shi ne nake ke kai to maka almayyat su ne masu abuwa da suke lukuita ka abin da suke ruwa-ruwa wa fi ghasl ina'i minhu riwayatani shin idan kare ya lallage a cikin abin da yake ma'i ne ba ruwa ba banda ruwa abin da yake da yana da ruwa ruwa amma dai ba ruwa ba kamar nono kamar madara ko abin da kamar da wannan a magana a ce a wanke shi wankewa su baka yanda kare ya lallage a abin a wato masaki ya lallage ma ruwa za a wanke su baka yanda hadisi ya zo a kai to wannan akwai ruwaya guda biyu a malikiya wajen man malik قال يتي وأسعار المغال والحمير saura na albighal alfadari walhamir da kuma jaki wasairar dawabi da kuma ragowar dabbobi wasiba da dabbobi masu farauta watsayi da kuma tsuntsaye tsahira waɗannan duka su masu tsarki ne illa an yakuna shay'un min haya kullun najasa sai dai in ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata aka samu suna ci yana ta'amul da najasa alama bayyana ko kamar da muka faɗe shi a baya وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير رواية تاني idan wato alhanzir ya ci ko ya sha a cikin abin da kake amfani da shi to za a wanke ko za a wanke ba wannan shi ma akwai ruwaya guda biyu wajen Imam Malik akwai ruwaya guda biyu a mazhaba galibi ni ban ma ga nasi ban tuna Imam Malik da nasi akan alhanzir ba amma dai na san malamai yan baya sun yi magana akan alhanzir din saboda suna cewa ne ana najasata aglab a wajensu aglabu min najasati alkalb to wannan abubuwa ne da yawa mala ya kunshe mana cikin wannan maganganu nasa ya fara magana akan alhaywan kulluhu tahirul ayn wato duk wani dabba da take rayuwa dukkan su wato su kansu a karan kansu suna da su masu tsarki ne ma'ana yanzu da zai yi gumi ka zo ka taba shi ko ya taba ka wani babu laifi yana da tsarkinsa kuma ba za ka je ka ce za ka wanke ba wani shine abin da yake magana menene menene wato illa jami'a menene illa jami'a da ya sanya aka ce alhaiwan kulluhu tahirul aini dabbobi dukkan su wato su a karan kansu suna da tsarki matukar wato suna rayuwa alhayawan nan daga alhayat me ya illa jami'a nan cakudonsu da mutane cakudwa da mutane kawai sai zama sai zama to in aka cakudwa da mutane bai sa kuma aka ce makaruhi ne alkal shi ba cakudwa da mutane na'am menene illa jami'a da yasa aka ce alhayawan kulluhu zahirul aini wasu daga cikin malamai na malikiya kamar almazari in ka duba sharhin talqin ya ce al'illa aljami'a hiya alhayat illa wata take ta tattaro waɗannan abubuwan duka su ne wato rayuwa rayuwa su ya hada yasa aka ce waɗannan abubuwa duka suna da tsarki ai kaga muqabilun wannan suna cewa mata ce bai da tsarki eh kaga me shimawi ne ko me iziya iziya ne yayi magana har akan matattu wanda ba matattun annaba ba wanda mu muna da wasu maganganu akan wannan akan wannan fatawa tashi amma dai malikiya abin sa suka fada wannan saboda wannan al'illa jami'a a nan a wajen su ita ce ita ce rayuwa a kusan daukacin malamai sun tafi akan cewa duk wani dabba da ke rayuwa shi a karan kansa to shi a karan kansa bai zama najasa sai dai idan ya ta ya ta da ma'amuli da najasa din wannan kuma shine abin da yake karfi a maganin malamai ko ma yake kusan akasin wannan zai zama magana ce mai raunin gaske kwarai da gaske sai ce tsahiru su'udi kuma idan ya amfani da wani abu shi a karan kansa shi ya amfani da wani abu to wannan zai zama za ka iya amfani da shi babu wani matsala akwai abubuwan da ake yawan kawowa game da hujjoji kan wannan daga cikin hujja wasu daga cikin hujjojin ba su tabbata ba akwai athari na ake ruwaito wasu masu suna ɗaukashuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya an mushi magana akan dabbobi wanda suke da rayuwa abinda suka zo suka ci suka rage a shi za a amfani da shi ko ba za a amfani da shi ba manzo Allah sai yana cewa a za a amfani da shi suna nan abinda suka ce sun ci amma kuma ma gabar fa huwa lana qahur abinda ya saura yana da tsaki a wajen wani ana rubaitowa zuwa ga ma'aiki ko ana rubaitowa zuwa ana takaita shi zuwa ga Umar dan Khattab amma duka sanadin bai tabbata ba zuwa gare su zuwa ga ma'aiki wanda ke ruwaitowa shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da'if ne ba Zaid ibn Aslam ba ku kiyaye akwai Zaid ibn Aslam shi wannan wannan maula na Umar dan Khattab wannan fiqa ne amma yana da da Abdurrahman kusan yayansa ma dai duka dai rauna da ne su haka dai ubangiji ke nashi himar sha ilimi kusan ba ana gadan sa ne ba su ba sa amma shi Abdulrahman din kuma kun san malami ne shakuli ba tafsiri kar ka je ka ga wata ne tafsiri ka ce hablan karba ba wannan babin akhbar wajen karban labari daban kasancewa mutum ya wani abu na ilimi ba shi ke sanya a ce za a karbi ruwayan sa ba dole sai an tabbatar yana kiyaye ruwayoyi to wannan akwai wannan sannan kuma ruwayan da ake ruwatowa da kuma da khatama ruwaya ce mun qati'a akwai ikirma ne ke dangata mu da khabbab ikirma bai riski mu da khabbab ba sai dai arbai haƙi yana cewa wannan ruwan ta shahara zuwa ga mu da khabbab to wannan shine dai abinda abinda yake akwai na wasu da wasu da da ake da su to ko da babu wani dalili shine da al-aslu shine wato al-bara'at al-asliya da waɗannan abubuwa suna da tsarki hujjan tsarkin su shine rashin dalilin da ke nuna cewa su ne jasa ne wannan kawai ya isa kuma ana da wato wannan wani abu ne da yake maimaituwa ma'aiki da sauran sahabbansa suna ma'amala da dabbobin da su ba ba sa ma'amala da su ba amma kuma ba a jin cewa ko so daya manzo Allah ya jinna kyankyamin sa wajen cewa waɗannan abubuwan abinda suka rage ba za a amfani da su ba saboda haka wannan yana nuna maka cewa amfani da waɗannan abubuwa duka ya halatta saboda tawaffurud dawa'i wal himam ala naqli ala naqli adam al jawaz law lam yajuz wannan shine abinda malamai ke kawo yace illa ma la yatawakkan najasa sai dai abinda baya iya kauce ma najasa galiban galiban al'amari da abinda aka samu baya kauce ma najasa to wannan wato malamai suna nuna wato makaruhi ne a fayil su ma malik maganganun sa akan wannan sun dan sha bamban wani lokaci akwai ruwayoyi gami da gare shi akan waɗannan abinda dabba da bata da bata wato kauce ma najasa wannan an hana ne alal istihbab ko alal wujub kai ruwayan da ya hana kai ruwayan da ya nuna kamar la ba sababu lafi ana iya amfani da da shi din dan haka malamai sai suka ta tattaunawa akan mene masu ta harijin wanda za su hada mangalin su fitar da fatawa daya sai suka rinka sabani akan ya za a fitar da magana Imam Malik akan wannan to amma dai abin da yake wato yafi kama da mazhabinsa shine wato makaruh kamar da shi alqadi nan ya faɗa mana makaruhi ne in ka samu wani shikenan ka ce makaruhi shine in ka amfani da shi haka nan ba za a ce makaruh dan me ba to sai dai kuma ana son yayin da zaka ibada kuma ka zaɓa maka kanka al'akmal abin da yafi kamala to wannan shine abin da yake magana akwai magana za mu zo a gaba akan wani lokaci suka ce sunna ce mu'akkada wai musamman wajen zatin najasa san akwai mun taba magana a can baya wajen cewa farali ne ma'a zikiri ko kuma sunna ce mu'akkada za ga malikiya sa da wannan insha Allah sai mu taujihin maganar malikiya me suke nufi da wannan maganar tasu sai yake kalkalbi wal khanzir wal mushrikin kaman wato a wato kare ko al khanzir ko mushrikai mushrikai abinda suka yi mu'amala da shi na najasa suna yawan amfani da shi na najasa wannan kai tsaye yana nuna yana nuna wato suka yi mu'amala da shi wannan makaruhi ne ka amfani da shi a suna kafa hujja da abubuwa da yawa dan wannan duk babi ne na awani babi ne na abubuwa na wato abubuwan da ake sa abubuwa ake kamar suna mu'amala da giya akwai hadisin da ke cikin sunan Abi Dauda hadisin Abu Talib al-Khushani manzo Allah yake cewa yake ce masa ina wajen yana cewa sahihai ne afwan yana cewa sahihai ne cewa ina bi ardi qaumi ahli kitabi muna zuwa kasashen ahli kitabi afana akulu fi aniyatihim za mu rika ci daga cikin abubuwan da suke amfani da shi kaga wannan zai shiga har shi abin da yake saura sauransa tunda abin da ya amfani da shi wataƙila zai a samu dan saura ko wani abu da ya rage na na wannan din matan suna ji ko ba sa ji ina jin dan hayaniya eh ana ji ko ba a ji ko ana hira ne Na'am? Eh, to sai magana idan ba a ji, kar a yi hira kuma a ɗauke wani hankali ko? Na'am, ya yi ko? Ana ji yanzu? Na'am. Abu ta alabatun kushani yana neman fatawa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan wato masaki na wanda ba musulmai ba. Za su iya amfani da shi. Mazala sai ce la ta akulu fiha illa Allah ta jidu. ghairaha kar ku ci sai in ku samu wani ta ba wani waɗannan wato masakin ba sai ce faksil wato ku wanke thumma kulu fiya sai ku ci a wannan wannan ruwaya kaga wasu daga cikin malamai suna huta da shi akan cewa abinda mushrikai suka yi suka suka bari na giya ko wani abin da ya kama da wannan wannan shi ma kanshi najasa ne wajen nuna najasan giya da abin da ya kama da wannan amma dai hujja da wannan inda aida sai ya ce ai ba za ka kuma amfani da shi baki da inda najasa ne baki da wannan dai yana nuna da yawa babi na kara kila saboda giya suna amfani da wasu abubuwa na najasa sai zama manzo Allah ya ya nuna karhancin in akwai wani kai amfani da shi tunda giya tana da so ba tun mutum kana dan jin hammaminta da sauransu ta sai kaga kai duhu a ciki saboda haka as-su'ur ragowa na mushriki magana mafi inganci a a ce ma nan makaruhi ne shi kashi yana bukatar dalili galibi ɗan abubuwan za ku ga zamu yanta tafiya ba tare mun kawo dalilai da yawa ba saboda wani abu ne wanda yake ko dai an akwai dalilin cewa makaruhi ne ko najasa ne ka kawo dalili in babu dalili ko kuma ka bar mutane akan al-maratil asliya saboda wani abu ne da jama'a suke mu'amala da shi ai ko su kan sabon akwai cikin sabon wanda ba su ne ba kuma an ta mu'amala da su din ba wai cewa aka kai mu'amala da su ba to mutakar baka samu dalili ke nuna cewa wannan wato makaruhi ne ko haramun ba to baka da dalili zaka ce zaka hana musamman saboda wasu abubuwa da yake sanyawa dole sai ka huda da su yanzu muka ce zamu yi wannan kaga zamu shiga cikin hali wani hali kwarai da gaske zaka ji cin abinci ne ka ce in an kawo ka abu sai ka wanke ko wani abu ko ka ce ba za ka ci ba kaga wannan zaka shiga cikin halin kakani kai kwarai da gaske mala ce fa asaruhum makruha abinda suka yi na ragowa abinda suka rage nan makaruhi ne wa fil hukmi tahira a ce amma dai a hukunci dai in ka amfani da shi wani tsarki shi ne tsarki wato idan da mutum ya ci ba za ka zo ka ce yanzu sai ya je ya goge fuskansa ko ya goge inda ya taba na abun ba wannan shine al-hukum din karaha wannan saboda murma aula da su kar a zama ana wato a samu dan bambanci tsakaninka da wanda ba musulmi ba wannan shine babin karaha ne ma babin karaha bai da tasiri wajen halacci ko rashin halacci wurin tsarki ko rashin tsarki afwan bai da tasiri an fahimci maganar su anan malaci illa ma ta ghayyara minha sai dai abin da ya canza abin da suka rage din ko ruwan da ruwan da da ka gani sun amfani da shi sai ka samu ya canja daga amfanin su da suka yi da shi yayin da isabatihun najasa saboda sun sun wato yi amfani da najasa din sun dace da sun ci wani abu na najasa da yayi ragowa da ya ragowa kuma sai ya zo ya sanya maka shi a cikin abu da zaka zaka zaka amfani da shi ka akalin kalbil maita kaman kare a ce a samu ya ci ya ci wani abin da ke matacce matacce mataccen abu wanda ke mushe sai ya zo kuma ya sa maka baki a cikin wannan to in akwai shi a ciki kai tsaye kaga gashi na jasa kana gani wannan babu laifi da malamai da yawa suna cewa na jasa ba ta zama ainiya ba shi kenan wannan ba sai ka wannan ba kuma wannan magana ta da karfi bare da cikin aji ta sunan taimiya insha Allah najasa an ba ta zama ainiya ba dan dai kawai ya je yana mu'amala da da wannan najasa duk wannan ba abu ne wanda zaka ce wai wato kana amfani da shi ba ai kun san hadisi na Imran ibn Husayn wanda hadisi mai tsawon nan wanda yake cewa mazala wata sun zo wucewa suka amfani da wani masaki na wata mushrika su kaga wannan shi ma dai yana nuni zuwa ga cewa wani abu ne da ake mu'amala da juna ake cuɗanye cuɗanye ka so ba za ka ce wannan ba kuma in dai mushriki gumunsa akwai khilaf shab amma a cikin mazhab masu cewa mushrikai su kansu najasan ne amma wannan sabani ne wanda yake ba ma a la'akari da shi saba'in mai raunin gaske ba ma aikata shi a mazhabin a mazhabin kansa bale wajen maza to kuma kaga yanzu kace wanda ke ba musulmi ba ko je kawai kuna zama da shi a mota ko wani abu yayi gumi ya taba to kaga kace kuma ya zama da kisa ko kuma ya ci wani abu kace ba kai ba za ka ci ba haka wannan zaka sanya kanka cikin haraji shi kuma raful haraj makasudi ne a wannan addini ya daga cikin addinin abin da ya bambanta tsakanin mu ma da da sauran shari'o'i da suka zo gabanin a gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa aklun nasrani al-khinzir haka zalika idan ba nasari ya ci al-khinzir za a amfani da shi kuma za a yi amfani da shi ba waɗannan abubuwa akwai ruwaya daga imam malik da yake hana haka din ce idan ba nasari saboda shi yana ma'amala da giya ba damuwarsa ba ne to ya ci kuma yana ma'amala da al-khinzir da aka haramta to da in ya ci ya zo kuma ya sa maka abu a cikin baki a cikin abu da zaka ci to malik akwai ruwaya daga wajensa da ya hana amfani da shi wa shurbihi al-khamra haka zalika in sha giya fa innahu najisun to abin da ya maka wala shi wannan najisa ne wannan shi ma gaskiya babu wani dalili akan sa dalili akan wannan shine yana da rauni a ce waɗannan abubuwa kamar da muka ce ana ta mu'amala da waɗannan abubuwa to kun lokaci din najasa ne yana buƙatar a samu dalili ne karara ba wai dalili wanda za a zo ana ta shan wahala wajen ta'alili ba saboda duk wani ta'alili da zaka yi wani zai zo ya kawo maka ta'alilin da yafi wannan saboda duk abin da zaka kawo shine sai ka ce to to duk wannan abin da ka faɗa babu shi da wasu ma'aiki to me yasa aka so ba a same su yan kyami ina jin yan kyami cewa ba zan kuɗa da su wannan wata magana ce da ba amma kuma ka ce wannan a hukunci tsarki yana tsarki ko bai tsarki kuma kaga wannan yana buƙatan wato shari'a wato me me wannan tafi a fili shari'a ta fito a fili cewa an hana wannan din mala cewa yin sallu ina min wulugil kalbi a filma isaba'i wato ana wanke masaki wanda kare lallagi a kwai ruwa a ciki sai zo yi lallagi su bakwai wannan hadisin ya ya ce asihai ne san hadisin hadisi ne shahararre cewa idza walaga al-kalbu fi ina ya'adikum faghsiluhu sab'a akwai dai magana cewa ulahunna fi turab ukhrahunna fi turab wa afiruhu thamilatu bi turab wannan duka maganganu ne na malamai yanda za a yi tawfiqin sa Imam Malik maganan wato akhiruhunna bi turab shi wannan al'adad din wannan farko ko karshe duk wannan shi bai amfani da shi ba yace kai a wanke so bakwai bai damu a sa kasa ko ba za a sa kasa ba saboda yanayin da ya ta kokari ya fahimci hadisin bai gama fahimtar shi ba shi wannan kawai shine hujjar da zaka bashi bai gama fahimtar shi hadisin ba ya ta kokarin domin yana cewa idan najasa ne sa aka ce za a wanke to me yasa aka ce bakwai ai da guda ɗaya ma sai ya isa kawai ya kar girgije shi inda inda najasan ya riga ya abin nan kuma idan misali najasan tana da ciki in an wanke sa bakwai in najasan sai saura fa za a ci gaba da wankewa to sai kuma na mafhumul adad din shi gaskiya bai gamsu da shi ba wannan shine abin da sai Imam Malik yayi wannan magana din akwai maganar afiyar hutsamil ta bitura akwai malamai da suka soki wannan ruwayar amma dai in ko da ma mun tabbatar da ruwayar za ka iya haɗa ta cewa abinda hadisin yake magana akwai maganar wankewa sau bakwai wannan wankewa sau bakwai wannan haka hadisi ya faɗa kanada maganar cewa sau takwas haɗa da ɗaya daga cikin wankewar ne bai tibarin ma daɗi ne abinda ka ɗiba kaga idan ka ɗiba su bakwai ga ruwa shi wannan ƙasan kuma ga shi sai a cikin ruwan nan da ka ɗauka ɗaya da guda ɗaya ɗaya daga cikin sunin na ƙarshen sai ka sanya mishi afuwan na farko ke ko na farko ne ko shi ne na farko ai hula hula bitura shi na farkon in ka ɗibo kaga sawa ɗaya ne amma shi kuma ka haɗa shi da ƙasa kaga idan ka kirga adadin abin da ka sa a wurin guda takwas ruwa bakwai ga kuma ƙasa na takwas amma ka kirga abin da ka aikata hakikani za ka samu guda bakwai wannan shine abin da su malamai suka rajahe kuma wannan ra'ayi yana da kyau kure da gaske kusan ko da masu zungurin hadisin za ka samu yesu a shi ta kanta ita wannan ma'anar za ka samu ba ta yi nisa ba kwarai da gaske sai yi magana cewa na'am to yanzu mu yi magana akan shi kare kare din wannan lagin da ya yi me yasa aka ce masa za a wato a wanke shi so bakwai din wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan ruwan idan aka amfani da shi inda ya riga ya lallaki kawai yanzu ya zama najasa shi kan shekaran ma me ya hukunci sa kare yanzu idan yayi gumi misali ya taba ka ko ya zai mu'amala da kai ya bata maka ruwa kai kuma ka zo kai amfani da shi sai ka sake wanke wannan jikin naka ko ko a'a wannan shi yasa Imam Malik ya ta dan maganganu akan waɗannan wannan masala kai malamai da zaka gani sun ana magana cewa shi karin najasa ne kuma abin da ya ya lalace dan najasa ne shi ana shi alqadi Abdul Wahab yake ce maka wa yuraqul ma'u istihbaba yace musahabi ne kai ababi na dai na dai wato ka tsarkace kanka daga wata cuta wata kila sai a ce zaka iya da ruwa amma da zaka amfani da ruwan a ibada ba ba za a ce maka fa haramun kai ba yace wala wala yuraqu ma wala fi auki wannan zamu zamu zo kan shi insha Allah um imam malik wanke wasu bakwai shi a wajensa ta'abbudan ne wato in ce ta'abbudan shine ghairu ma'qul ma'ana kawai in kai da kake kai da aka ce kai raka'a hudu da raka'a uku da raka'a biyu wannan sai dai kawai wato kai ta talammusin wato hikima amma cikakken hikima ba za ka fahimta ba illa dai cewa Allah ya haka ya ga dama ya bautar da kai to shine sai ma malik ya shi cewa a yi so bakwai ne shi ta'abbudan ne a wajensa wasu daga cikin malamai musamman a yanzu saboda an yi bincike za ku ga wato an samu an ce a yi yana da wasu wasu wato abubuwan cutarwa ne a shi abin da ya lallage ba wai abin da ya ci ba abin da ya ci daban su ma suna rabewa suna cewa abin da ya lallage wani lallagin ne ya fi matsala ana ake samun matsala sosai ya lallage a cikin abin da yake abin sha yadda shi su malikiya kaga sun cire ma hannu da waye amma dai wannan magana ce da za mu zo mu tattauna ta insha Allah so um, me rajih a wajen kuku a wannan babu ta'abbudan ne ko kuwa a haza maqul ma'ana kuma yanzu idan misali muka ce muka yi amfani da ƙasa muka yi amfani da sabulu wannan yana da alaka da cewa da cewa mun yi lura da cewa shi na jasa ne muka wanke kawai aka wanke aka samu wannan cutar cutarwan babu ita yanzu koko ita ma saboda abuda ne ta abuda ne kaga shi kenan sai cewa sa ka sa ita menene ya raji har da ce a wajen ku eh da ba mu abinda muka tafi a raji har mu magana mu da abu da yake najasa ne ainiya in ta gushe ko ba taya ta gushe mu abinda muka fi tafiya zuwa gare shi kamar nan kusan mazhabi na ne kenan ni a babu babu zai ko da jatin ta riga ta kawo kamar da wannan shine magana na wato ahnaf wannan shine magana na su ibnu taymiya wannan shine magana ta ibnu hazm bahiri da sauran wasu daga cikin malamai so shi dai yanzu maganan abinda kare da lagi din najasa ne ko ba najasa ba eh ruwan ba najasa ba ne me yasa a ba ku speaker kuma akwai speaker ba wanda za ta yi magana ce magana ce mu jira ta abinda ruwa ya lallagi a cikin idan kare ya lallagi a cikin ruwa wannan najasa ne ko ba najasa ba shine muke tambaya yanzu To me yasa?
rashin samun hali to wannan shi hadisi fa idza walagal kalu fi ina yahdikum shi ba sai a zubar da ruwan
na'am akwai magana akwai magana iraka ba akwai iraka ba akwai ya zo ya zo da- ya zo da wannan na'am bismillah
saboda na jinsu siya na da aka cewa a zuwa da shi na jinsa ne mm kuma wannan hadisin ya fi amma ya ce najasa ne hadisin
bai ce ba eh cewa zubar da ta nuna cewa najasa ne kuma sauran abubuwa da ba a yi magana a kai ba sun sa baki mm sai kawai na kai su wanda yake nuna cewa shi na cin najasa ne
wannan wannan yana nuna taksisi mm na'am to saboda shi karen yana sarki da bakinsa yana kuciccina na'am kuma malam shi kansa wannan eh, to hadisin kaga wannan wannan ma ni wata fa'ida ce da ka kawo na kusurwa eh shi wannan hadisin za a iya fahimta akwai nuna najasa a cikin na'am saboda ya ce sun nuna ina cewa idza walagal kalu mm tsakakuwar da ba najasa ba ne ba za a yi magana a hana a cikin haka to kaga wannan maganar malikiya da suke ce ta abu da ta da dan sauki kenan tunda tunda yanzu kaga ya zama akul ma'ana kenan eh na'am najasa ne me dalili ga speaker ga speaker na'am na'am okay baya yi ko
a cikin da rai magana ce a cikin da suka fama cikin
to yi magana ki da za mu ji insha Allah eh shine abinda abinda malam malam Umar ya kawo mana eh eh to kaga an yi magana kuhuriya kuma eh wannan kuhuriya kuma wannan da ba aka ake ake ake ta sabani da to in ya in abin da yake faruwa bane fa dan gashi anan suna cewa آه، ولا يراق ما ولا ولا يراق ما ولغ فيه الكلب من سائر المائعات كان su ma maliki su ma malikiya ba cewa suka ka azubar ba cewa suka yi dai wannan mustahabi eh wannan bahara ce ba ba- ba ba ta shari'a ba bahara ce wannan lugawiyya irin wannan haka su suke nufi nufi. ah to kuma eh, nono ko kuma madara ya zo ya lallage a cikin sa ba duk wani yana da kucin ruwa kawai da kucin ruwa hmm?
shi ma yana da kuci tun da ba su kasu
ra'ayi ya sai a kan za a kiyasi a kansa magana a ce za a rarraba su ai wannan eh, wato rabawa ne ba tare da wani dalili ba saboda ruwa ruwa ne wannan shine magana da yafi inganci so maganar malikiya nan magana ce wacce take tana da abin dubawa ne kwarai da gaske to sai magana shi ba sani ba ko ya kawo mana magana magana shi karan shi kare na jasa ne ko ba na jasa ba a karan kansa abuwan kafin mu je magana shi karen tukuna abin da ya je ka je ka tura shi ya je maka farauta ya kawo maka niyansa ne yanzu na jasan ne ko ko abu lallagin ne na jasan hmm? na shi kamo wa yake na karen yanzu lallagin ne ya sanya aka ce na jasa ne ko ko a'a cafka da yake da taba wani abin da ya mu basharantar wannan abin shine ya mai da shi na jasa me ya dalili yawa ya yi magana akan ina wani gani kawai to kuma me ya dalilin ke ke- yake ƙara nuna halacci eh eh a abin da ke nuna cewa halacci abin da ya yi in ba wani abin da ba lallaki ya yi ba da yanzu misali ya zo kawai ya wani abu ya ci ko ya je ya kamo maka da bakinsa ko kuma miyansa ya taba ka kun manta ne Malam da aya.
yawa to ai aya nake saka kawai me Allah ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat aha a satil ma'ida ne ba wannan aya ce Eh. Allah ta'ala na cewa ma allamtum min al-jawarihi mukallifin tu'allimunahunna bima 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna yawwa kaga a wannan Allah ta'ala yana magana cewa gashe ya halatta cewa duk abin da kuka koya musu suka je suka je suka farauto muku ci Allah ya faɗa wannan nassi ne a babu to wannan yana nuna akwai bambanci tsakanin wato abin da ya je ya dauko maka ya kawo maka da kuma abin da kuma shi riligi to kuma bitali wannan kuma zai nuna maka cewa niyyarsa ba najasa bane in ka duba cikin fatawar misriya da ibn taymiya yayi magana masu kyau akan wannan babu kuma shi ma imam malik yana daga cikin wanda a mazhabansu shi yake ganin miyan kare ba najasa bane miyan kare ba najasa bane kuma wannan magana gaskiya a take in ba haka ba to ai su da suke farauta da karnukan kuma a ce musu najasa a ce idza walagal kalbu fi la ya'dikum wannan din ya zama najasa amma kuma wancan din kuma ba a ce najasa ba a kaga wannan an je zuwa ga abin da yake ba yana yawan maimaituwa kuma an kyale shi eh saboda haka wannan shine shine abin da yake wato magana mafi inganci sai maganan gashin sa yanzu da zai zo kawai haka nan ya dan yi mai kasacin gashi gashin sa shiga cikin ruwa gashin sa najasa ne so kaga kare maganan abin da ke najasa kawai a cikin sa lallagin nan lallagin nan shi ma ala khilafin bainal ulama malakin sahih abinda ruwayi suke nunawa wannan najasa ne so da haka magana imam malik cewa magana malik akwai ta bangaren da mu muka yarda da shi akwai bangaren da bai da shi ku lura maganar da yake cewa wannan al'adar din ta'abbudan ne eh tabbas wannan maganar za a iya sakin masa saboda ai kun da najasa ne to ko so dai aka wanke kaga yayi amma kuma cewa a yi ta'abbudan wannan akwai wato wato kai mutuka wajen a wanke abin kuma wato wannan ajalin ba za ka ce wai ajalin shida ko bakwai akwai wani mabanci ba ba wani mabanci la je an bautar da mu da wannan kamar istijmari ne istijmari ai akwai al-inqa akwai al-inqa shine wato shi ka tsarkake dauda kanka daga dauda din sannan kuma akwai wannan ajalin wato a yi shi falyutar din to shi wannan intar din kuma wannan ibada ce eh wannan ba za ka iya cewa ga ga wani wato wani illanta ba illa iyaka ne ubangiji ya batar da mu magana mafi inganci da kare da shiga cikin ruwa ya fito ya taba ka ba za ka wani wanke cikin ka ba wannan shine magana da mafi inganci a mangarin malamai na'am eh to eh eh so to ko um, hadisin da yake cewa na Umar ba na Umar bane afwan na wanda yake cewa marfu'i wanda Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ke rubutuwa daga Zaid bin Aslam daga Abba ibn Yasar daga Abu Sa'id al-Khudri shi kuma akwai kuma mursal na Ikrima zuwa ga Umar shi yake cewa bi halbe inganta ba na'am yake wa fi ghusl al-ina'i minhu riwayatani wato idan akwai riwaya guda biyu daga Malik ibn Anas akan wato abin da kare lallagi a cikin abin da yake ruwar wani amma ba ruwa ba al-ma'i'at kai ruwaya guda biyu al-azhar shine a wancan saboda wato suna wato shi mutukar mun fahimci illan abu to ya kamata ya zama illa ce mu farida mutukar akwai wannan abin to shikenan al-illa ta duru ma'al hukm wa as'ar al-bighali wal hamir wasa'ir ad-dawabi was-siba'i wat-tayr tahirah waɗannan alfadari jaki wannan duk sa daga cikin al-tawafi da al-tawafat kamar yadda wannan shine hadisin ya tabbata hadisin kamsha hadisin wani suna sahabi ma abi kamsha al-ambari yawa abi kamsha al-ambari kaga wannan shi yana nuni zuwa ga cewa da ya sanya mata ta sha ita tana mamaki suke cewa kina mamaki ne ليست بنجس إنها من الطوافين أو الطوافات to wannan yana nuni zuwa ga cewa duk dabban da ya zama yana muna ma'aula da shi yau da gobe kullum to shari'a ta yi mana sauki ko da yana ma'aula da wasu abubuwa nan da jasa to kuma za mu zama yana da sauki al'amari ba za mu zai zama da jasa ba saboda akwai rasul lihtiraz minhu akwai wahala ka ci zaka zaka wato raba kanka da wadannan abubuwa kana hawa jaki kana hawa alfadari suna yin zufa kana yin zufa duk kana uguwannin juna sadaka sannan kuma idan muka lura cewa ma dama alhaiwan ne su ma kullu hu zahirul ayn sadaka wadannan abubuwan duk ya ya nuna maka cewa su din ba na kisa bane sai wasa'ir dawabi wasiba wa tayri wadannan duka a wajen imam malik sar malamai da yawa wadannan duka ba ba na kisa bane wasu na cire na cire alkhanzir da da kare amma dai duka wannan babu dalili mai karfi a shari'a da yake cire su illa iyaka alhazir ko jaki jaki wani lokaci yana cin kashi busasshe musamman eh lau ga wani lokaci wannan shi lamarin sai da ban alajabi wallahi ya da ban alajabi idan idan wato dukan shi zaka tare in ga ba zai kuka ba in ya ci abinci ya koshi kuma sai ya kuka eh sannan kuma idan ya je ya sami wannan tsohon kashin busasshen afwan sai kawai ka same shi ma wani lokacin hawaye ne kun taba kun taba gani wannan kun taba gani kun taba gani ba a wannan wannan ku eh ku ku ba ba ba wannan ba ba yan ba ba ba yan karkara ne ba shi ya daga cikin wato abun mamakin sa shi eh to amma dai duka wannan in ba wai shine san ka gani a bakin sa ba Imam Malik an tambaye shi akan irin waɗannan abubuwa zaka je yana cewa babu babu laifi duka waɗannan abubuwan su a wajen sama tsaki ne kuma maganarsa shi ne wato maganar da ya fi da ya fi inganci a maganin malamai za ka samu a cikin iftisar na da ake rubutowa daga ibn abdul hakam ita wala ba sa bi su'ur al fa'ara fi al khubz aga hatta wato bera in yazo ya dan gutsuran maka dan wani abu yace babu laifi wannan yana da tsakin sa sannan yayi magana kan dabobi sai ka cewa illa an tara fi min qariha adan sai in kaga dauda a bakinta shine shine wato abin da yake magana in kaga gashi ga najisan ko ga kyan wata dauko najisan gashi to kaga shikenan yanzu wannan a baya cikin abin da wato ya zama yana cikin abin da zaka kauce masa tunda yanzu najisan ne zaka gani gashi ya sa ka abinci kuma da yasa najisan sai gashi ya canza maka wata kila ruwa kaga yanzu ko ya bar maka wato mushin a cikin ruwan har ya zama ruwan ya canza wato yanayin rihinsa to kaga yanzu na afili yake ai baka bukatan wato a wani dogon bayani mala ya ce wa tsayir duka zahira illa an yakuna shay'un min haya kullu najasa alama bayyana sai dai idan suna cin najasa kamar yadda muka bayyana a baya wa fi ghusl al-ina'i min wuluz al-khinzir riwayatani a nan ya faɗi riwaya guda biyu amma dai ni ban tuna ba gaskiya wata kila ko na manta ya ce idan al-fadar al-khanzir aladi idan naki a cikin abinda ake wato amfani da shi ci ko sha to sai ake ake cewa akwai ruwaya guda biyu na cewa wannan abin ya zama da jasa ko bai zama da jasa ba a kuma wato makaruhi da kuma makaruhi ba wannan shine ruwaya guda biyun da ake da shi ke magana ana a wannan illa a wajen su waɗannan malaman malikiya suna cewa saboda najasa na alkhanzir saboda ma'amala da ke da najasa aghlabu min najasati alkalb saboda haka to shi ya fi cancanta a ce duk abin da ya je lallaki to sai an wanke amma kusa su malikiya magana wannan lafiyar suna ma wankewa istihbaban ne yawwa to akwai ruwaya guda biyu wajen mazhab na tsammanin dai wannan tahriji na mutaakhirun amma dai ku bincika ku gani wataƙila malik yana da ruwaya yana da magana irin wannan za ku iya duba maganganu ko uyunul adilla na ibn al-qassar ku saba da wani lokaci kuna bibiyan maganganun ina ne a malik ya faɗa wannan magana kar ku dinga sallama wani lokaci ana samun magana mai rauni ma ita kanta zaka ibn al-qassar yana da kokari wajen kawo magana sa al-qadi abdul hamid yana da kokari a cikin al-ishraf da kuma uyun al-adilla uyun al-masail afwan akwai uyun al-masail lashi akwai al-ma'una zaka ya kawo maka maganganun su imam malik a wannan sannan kuma sai sai da tafi kamar ihsal mudawwana na al-qadi na ibn abi al-qayrawani da sai tafi irin wannan saboda waya ta samu tsaron ne zaka samu mabinna na sanin maganganun imam malik wanda kuma sani din yana da muhimmanci wajen wani lokaci ka ga da maganganu guda uku akan akan masala ɗaya نعم سيتي ثم الحيوان بعد ذلك على ضربين to kuma ita kanta dabbar a su kansu dabbobi rayayyu masu rayuwa sun kasu kashi biyu akwai barriyun wa bahari akwai dabban da yake rayuwa a tudu da dabban da yake rayuwa a cikin wato teku cikin ruwa fal bahari shi dabban da yake rayuwa a cikin ruwa tsahirul aini hayyan wa mayitan shi a karan kansa a kankin kansa shi mai tsarki ne yana raye ne ko yana mace yana mace duk abin da ke cikin ruwa wanda kuma ka'ida ce nabawiyya ka'ida ce nabawiyya amma al-ma'u al-hillu maitatuhu al-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu wannan kaga ka'ida ce nabawiyya amma cewa duk abin da yake cikin ruwa a cikin ruwa ke rayuwa to in ya mutu ma daga baya ka zo ka same shi to to zaka iya amfani da shi wannan wata rana in ka je ka duba musallam da Abdullah Sanani ah ina ganin ruwaya matacin wannan Imam Malik akwai ruwaya daga Ka'ab al-Ahbar Ka'ab al-Ahbar sun zo wucewa sai wato aka sami dabba da sun mutu dabbobi na ruwa sun mutu kifi ko abin da kama da wannan sai ba su fatawa su amfani da shi aka zawo wurin Umar dan Khattab aka ba shi labari ga abin da Ka'ab al-Ahbar ya ya ce to kuma Umar dan Khattab sai ya tabbatar da shi da wannan sai ce bal bayan da ya zama shine mai fatawa a cikin ku shine shugaba kaga wannan gaya ce wajen wajen wannan eh yace wannan nasratul hut ne wato ko nasratul bahr yace kawai wato tumbatsa ne na na cikin ruwa kawai aka tunkuɗo shi ya mutu ko na mace wani aka amfani da shi wannan babu laifi don haka dabbar da take cikin ruwa inda a kaddarawa duk da wannan galibi ta duniya ne a kaddarawa za a sami ɗan adam a cikin ruwa ke rayuwa a cikin ruwa ke rayuwa ba za a samu wuri amma dai wace rabin sa kifi rabin sa wannan duk wasu abubuwa ne wanda ake cewa ma biyu ta ake cewa ku eh wannan duk wasu abubuwa ne da fardiyat ne kawai eh to inda za a samu ya shiga ciwo kaga ja makansa zai haka za a kama shi a ci to shi ɓahir ne hayyar mayitan yana da tsarki a raye yake ko a mace yana da jini ko bai da jini duka wannan ya zo sai dai idan yayin da kawo kasance ya gurɓace ya kume ya wato riɓe to wannan malamai suna yin istinayinsa ko kuma akwai guba eh afuwa barakallahu fikum wannan in akwai guba kaga wannan saboda wadatul qubi ya dinga ta halka wannan kwallo ba maganar sa kwallo ai shi ba Allah ne ma shi abubuwa da yawa an kasan ma'aiki ya hana ya hana ya hana wato a kashe shi zai zo yi magana akan mai kaman kamar wato sulhafat mai sunanta kunkuru ko banda ita ita da kwado yana shiga cikin ya fito cikin tudu kamar kadama kamar abuwa ko da wani ruwa tana fitowa cikin gari tudu to so waɗannan duk zai zai magana su insha Allah za mu zo mu fara tattauna su a inda su nasa inda su inda ciro yake shi kenan idan ruwa ka cika yanka yake cewa kana sabakan aw ghayru yace wato sawa'un ya zama kifi ne ko wani kifi ne kana mimma lahu shabahun fil bari aw mimma la la shabaha lahu yana wani wanda wani dabba da ya kama da ita a tudu ko babu wani dabba da ya kama da ita a tudu in da kada a ciro yake rayuwa kawai shikenan za a zo a kama shi ko za a ci shi babu ne kuma shi tsarki yana tsarkin sa wato tsarkin sa abin da ke magana nan da za ka zo garin fiye da shi garin kaza garin kaza jinin ya taba ka a wannan duka zai zama tunda ma'kul laham ne ma'kul laham ne kusan jinin da yake zama kawai najasa a wajen malamai in dai a cikin abin da kake iya ci ne ba shine jinin da yake cikin jijiyoyi ba su jijiyoyin da suke cewa ya zama rike shine da adamul masfur amma bayan nan kuma jini da yake cikin hunhu yake cikin zuciya yake cikin hanta duk wannan wasu abubuwa ne wanda ke da tsokokin ma kansa wannan wasu abubuwa ne wanda yake ba sa ciki yace